بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره مقدار العظيم الحمد لله يومنا لتني تقوس قوة safar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatun mana wannan littafi mai albarka wato littafin tafsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam na mulmu shubran radiyallahu ta'ala anhu a wani ibn wani ibn sayyid an an so daga ibn sayyid wasu baitota yace akul ilmi hayyin khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يؤد من الأحياء وهو عديم ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في هلف كجلد الأزرب أما الكيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الهي غير نسائها شاهي نقوم شاشدكو yace akul ilmi shi ma'abocin ilimi hayyin rayayye ne kalidun mai tabbatattar rayuwa ba da mauti ko da bayan ya mutu in dai mutum ya yi ilimi ya mutu to ko da ya mutu ɗin nan rayayye ne rayuwa ta har abada wa ausaluhu tahta turabi ramimu wa ausaluhu alhali wato ƙasusuwansa ramimu sun sun jijjige tahta turabi ƙarƙashin ƙasa to amma da yana nan yana da rai a ma'ana wazul jahali shi ko abocin jahali jahilci maitun matacce ne wa hawa yamshi ala sara ko da ka gashi yana tafiya a ban kasa shi jahili in kana son ka ga gawa da rai gawa da kafa tana tafiya to kaga jahili eh wa hawa yamshi ala sara alhali yana tafiya a ban kasa yu'addu min al ahya'i ana irga cikin masu rai fa wa hawa adimu amma la rafashe ne kawai dai ku kuke ganin yana da rai shi kuma wancan ku kuke ganin ya mutu shi ne ilimi in ya mutu kuke ganin ya mutu amma yana da rai ko aka ko qur'ani ya ce su shahidai suna nan rayayyu a gurin ubangijin su ko yau wato masu ilimi ma suna nan da ransu kai dai baka ganin su ne kawai amma suna nan shi kai jahili kuke ganin yana nan amma bai nan yana can cikin kabari yawa yace zahaba allazina yu'ashu fi akanatihim allazina yu'ashu fi akanatihim wa'annan da ake rayuwa a cikin farfajiyar su zahaba sun sun kare sun tahi saboda ilimin su da shirya su da tsoron Allah wa baqitu sai na zama na yi wanzu fi khalafin a cikin wasu mamaya waɗanda ba na ƙware ba ka jildil azrabi kamar fatan mutum mai kanzuwa eh ya mutanen kirki da ake rayuwa a farfajiyarsa cikin aminci da aikin alheri da tsoron Allah to duka sun tahi sai ya zama na wanzu a cikin wasu mutane kuma aka san wa'incan yadda ka san dai fata ta mai kazuwa yace amma lahiyamu wai ai ka san ita fatan mai kazuwa ba ko a wani kohon gashi kazo take ba zaka ga ita kazuwar ta hito a nan nan nan nan nan zaka ga tsakanin wata kazuwa da kazuwa zaka samu ga wani dan fata nan shi kuma gurin lafiyar shi ne eh an gane abin da yake ni ko to yace to haka na zama duk gurin yayi kazuwa daba daba daba daba amma dai akwai dan wani guri da ni kuma ina nan shi kuma nan mai dan kyau ne dai iya inda yake nan kawai yake da kyau hagu ba kyau dama ba kyau gaba ba kyau baya ba kyau kaga yana cikin tsaka tsaka kenan yawwa yace amma lahiyamu amma ruhunan gidajen fa innaha ka khiyamin yadda ka san ruhunan su ne su wa'ancan mamaya na baya wa aranisa alhayy yace amma wa ina ganin matan da ke cikin dangin nan gare nisa'i ha ce ba matan da na sani bane ba eh wai na nufin gine gine ginen lalle irin gine ginen gidajen mutanen nan da na sani ne masu tsoron Allah amma ha mutanen da ke kai kawo a gurin nan ba irin wa'incan bane ba wa'incan masu ilimi da tsoron Allah ne wa'innan kawai to ba san sunan su ba garibatun yace wani bakon al'amari mai ban mamaki yace wa min agarabi ma manaha Allah bihil mujidda yana daga abun bakon abun da Allah ya yi baiwa da shi ga mujidda mai kokarin nan sahibal qamus ma abocin qamus shine fayruzul abadi ko fayruzul abadi ne qamus babban littafin nan na arabiya an ce a cikinsa ya tattara kalmomi na arabiya da ya bayanin su na lura fiye da kalma dubu arba'in. Fairuzul Abadi. To yana daga bakon mafi ban mamakin abin da Allah ya ne baiwa da shi. Ma ƙala ga abin da shi Fairuzul Abadi yake cewa. Bari ka ji abin mamaki mala. Ya ce ƙara'atu bi hamdillahi jami'a musulmin. Bi jawfi da mashƙasha mai jawfan lil islami. Ala nasiru dini imamu bin jahabalan. Bi hadratul huffazi bi hadratin al-hufazi mashahir alami wa tamma bi tawfiqil ilahi wa fadlihi qira'atu dabdin fi talatati ayyam yace qara'atu na karanta jami'a muslimin littafin jami'u na imamul na imamu muslim sahihu muslim kenan bihamdillah yace da godiya Allah alhamdulillah lalle na karanta shi bi jawfi damashq sham a tsakiyar nan na damashq wato sham kenan jawfan lil islami wanda shine tsakiyar musulunci tsakiyar garuruwan musulunci yace na karanta wannan littafin a tsakiyar garuruwan musulunci ala nasiruddin na karanta shi a gurin nasiruddin al-imam bin jahabala shine imamu bin jahabala na karanta shi bi hadrati huffazan yace a gaban ma'abota har hadda ilimin hadisi hafizai na hadisi wanda makaranta ilimin hadisi ne duk abin da aka kawo sun cancance shi sun tsatsaye shi mashahiri mashahure mabai a alami waɗanda suka sanannu fitattu a gaban su na karanta shi yace wa tamma kuma karatun littafin sahih muslim din nan ya cika bi tawfiqil ilahi daga mudakasar dan Allah wa fadlihi da falalan Allah qira'atu dabtin yace kuma karatu ne na yi shi na dabti wanda yana da malam namu zai rika jin wannan kalma ko rabbi to karatu ne da aka yi shi da rabbi wato kiyaye karatun gunduwa gunduwa karanta shi da fassara shi da ma'anar shi da bayanin shi shine rabbi kiyaye shi filla fillan shi irin wannan karatun ne masa yiwu musulun a damashka fi talatata ayyami a cikin kwana uku to nan ne nan ne mahallin da ke eh yace duka wannan an yi shi a kwana uku eh shi duka wannan mm ya faru ne a cikin kwana uku ladifatun ga wata ladifa kana la'abi aliyin alqari nuskhatun a abi aliyul qari yana da wata nuska min al-jamharati na wani littafi da ake ce ma jamhara na ibnu durayda shine ko ibnu durayda ne ko ina ga shine ko yana da wannan nuska ta wannan littafi da kaddin wallafi ha da rubutun mawallafan littafin littafin lugha ne wa marubuci malaman lugha ne wa kana udiya biha 300 misqalan ya kasance wannan littafin an taba bashi misqali 300 dinare ɗari uku don ya sai da littafin fa'a ba ya ƙi ya ce ba zai sayar ba. To fashtaddat bihil hajatu ana nan sai yau da kullum ta same shi buƙata ta tsananta gare shi fa ba a habi arba'in na misƙalan sai sayar da ita da dinare arba'in bayan da an saye ta dinare ɗari uku ya ƙi saidawa. To yau ga rayuwa ta yi kunci abubuwa sun rahe ya saida ta da dinare arba'in to amma wa kataba alaiha hadhihi al-abyat sai rubuta wa'innan baitoci a kanta. Sai rubuta wa'innan baitoci a kanta. Ita abiyata ɗin nan ya sa abiyati, ko? Amma abiyata ne. Saboda nan gurin ai ba jam'i mu'annasi salimi ba ne ba. Baitun abiyatun. Baitun abiyatun. Baiti ƙwara ɗaya kenan. Abiyatun baitota da yawa. To saboda haka za a ce hazihil abiyati ne inda jam'i ne mu'annasi salimi ko duka dai wannan kuma sha'anin malaman arabiya ne to ga abin da ya rubuta yace anistu biha 20 aman wa bi'tuha wa qad dala wajdi ba'daha wa hanini wa ma kana dhanni annani sa'bi'uha walau kalladni fi sujuni diyuni ولكن بعجز وابتقار وسبية سجار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوائق أبرتي مقالة مكوي الفؤاد هزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب لهن دليلي abin da ya faɗa kenan yace anistu biha yace wayyo wannan littafi na wani ɗaya ba haso da shi eh littafin nan ya ɗaya min kewa mm 20 na aman tsawon shekara 20 ina karanta abuna ina jin daɗi eh wa bi ituha amma yanzu gashi na tsaida ta mm a tsaida littafin wa qad dala wajadi haƙiƙa bakin ciki na yayi tsauri ya tsawaita ba'a da bayan rabuwa da wannan littafi wahani ni da bege na zuwa ga littafi eh na rasa yadda zan yi wa ma kana zanni anna ne sa abi'uha yace wallahi ban taba yin zaton cewa ni zan sayar da wannan littafin ban taba tunanin rabuwa da bashi da littafin nan ba walau kalla danni fi sujuni duyuni walau kalla datni duyuni ko da a ce ba su suka na za su dawomar da ni fi su juna a cikin kurkuku ko da a ce zan ci bashin da za a yanke min hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari wallahi ban taɓa tunanin zan iya sai da wannan littafin in biya bashin ba amma yau ga da kaina na ɗauke ta na sai da to kamar an ce to malam wannan littafi ko me yasa ka sai da shi ko in dai haka ne sai ce walakin sai dai bi ajazam saboda gazawar da ta same ni wabti ƙarin da kuma talaucin da ya same ni wasu biyatan da ‘yan ƙananan yara sigarin yara alaihim ta sahillu shi'uni wanda hawaye na suke kwarara idan naga suna kukan yunwa eh naga suna kukan yunwa ka kasan kasancin a cikin ta'alimi yana cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa hukmi bu usallabi wa ibayshil ahmaqu haka yace yace wannan yana la ilaha illallah maganar nan ku gaskiya ce malam talauci bala'i ne Allah Allah ka raba mu da talauci fi dunya wal akhirah Allah ka wadata mu wadata kuma ta tura mu cikin Allah eh ita kuma wadata tana da hadari hadarinta raba mutum da Allah to muna roƙon Allah ya wadata mu wadata kuma ta ƙara danna mu cikin sha'anin Allah eh barkar manzon Allah amma talauci ko muna roƙon Allah tsari da shi Allah ka rawan talauci da talakan da ya ba Allah da kyau da mai kuɗin da ya ba Allah da kyau duk sunan su na Allah to Allah ka ba mu daddada a nan duniya da daddada a lahira ka ban mu anaka a kowane hali amma Allah ka sa halin mai zama mai kyau ne mai taushi ba kunci yawwa ko ku ya ku gani fa qultu sai na ce, Walam amlik sawa'iƙa abarati a lokacin da nake wannan magana, ban mallaki hawaye na ba sawa'iƙa da suke ta kwarara, ban mallake su ba ina zubar da hawaye na faɗa. Na faɗi maƙalata makawiyil fu'adi, irin zancen nan na mai ƙunƙunar zuciya, hazini wanda yake cikin baƙin ciki. To me na ce sai na ce, wa ƙarsa kurjil haja to ya umma malikin, ya ce ya umma malikin ya ke uwar maliku wato matarsa kenan. wa ƙarsa hurijil hajatu haƙiƙa buƙata tana fitar da kara'ima zaɓaɓɓun dukiyoyi min ranini waɗanda ake ruwa da su irin zaɓaɓɓun dukiyar da ake ruwa da ita ba iya ba wani to buƙatu tana fitar da su min rabbin lahunna daga mamallakinsu wanda ya mallake su to tsananin buƙata na sa zai iya ba kowa amma dole da hannun ya zai ɗauko ya sai da sa in aka ce talaka ko ya danna riba dole ya ɗaga ta eh a gani to ai ma yana da abin da zai daga sai dadin da dan sauki sauki eh mm sai ne ce ranar da baka da shi mai baka baya da shi ranar da kai da barawo shawara kudai to kaga ai ta ba Allah ya wani magani to ka gani to shine nan baitocin ina fatan mun fahimta baitukan nan shi littafi gare shi wannan littafi littafi ne babban littafi da yake san shi yake jin daɗin shi kasan malami babu abin da yake so irin littafi za ka ga malamai in Allah ya jarabce mutum da san sha'anin ilimi wani ma ba malami bane sosai amma za ka ga in Allah ya jarabce shi san ilimi ka ga yana san littafi a ajiye dai hidi a goggoge su a goggoge kuma a ajiye a goggoge eh in bai karanta ba ya sa karanta eh ya yi alheri a ajiye su din dai eh kar a ce to kai wani da kai ta ajiyar da wannan ba za ka karanta ba ba gara ka je eh ya ya aje kwalaben giya ko? Koko, da ‘ya'yanka su zo su iske baka sha giya ba amma ka aje kwalabanta, da su zo su iske baka yi karatu ba amma ka aje mujalladai na littattafai wanne yi? A duka kafan yahi, ba da ka abin mutane su littafi mala. Eh in baka karanta ba ɗanka ya karanta. Eh san ilimi ya sa ka saya, duk abin da ka ga mutum na sayan abun san abin yake. To masu san ilimi a basu sai littafi. eh a basu sai littafi duk wanda ya taso iske littafin baban ya daɗi yake ji in baka taso ka iske littafin baban ka ba kai yanzu saya ka aje ma yanka in ka je kasuwa ka dan samu riba sai ka biya wajen ƴan littafi sai ka dan sau sai ka dan sau sai ka aje to ƴaƴanka in sun zo sun gani za su ji daɗi kai wannan littafin na baba ne daɗi za su ji koko kada ka ce a mu ba mu iske ba ba za mu aje masa ba su saya da kuɗin su a'a ai akwai abin da kai ma baka saya ba kuma an ajiye maka gonar da ka gada ka ce baka so mana tunda ba da kuɗin ka sayi ta ba ko ko dan ita yanzu tana tana faɗa aji to shine ce da larura ta sashi zai sai da wannan littafin wanda an sai littafin dira dinare ɗari uku yace ba zai sayar ba Allah kyauta lokacin ana cikin yalwa to amma da wahalar rayuwa ta same shi da kunci ga ƙananan yara masu janyon ba ka san babu abin da ke rikita hankalin mai hankali irin wannan mutane masu hankali da tunani babu abin da ke jefa su cikin masifa da bala'i irin wannan abin da ya faɗi mutum ya wayi gari yaran yana mashi kuka ba abin da zai ba su subhanallah Allah ka raba mu da kuncin duniya da lahira to shine da yawa ba ya ga ba da wani abu da zai yi kawai sai ya ce to littafin nan ba ya da makawashi zai saida shi to da ya saida aka saye shi dinare arba'in kaga yanzu ya rasa dinare ɗari biyu da sittin akan yadda aka taɓa taya shi to shi kenan sai ya sai da littafin ya amsa ya sai abinci to a bangon littafin sai ya juya sai ya samu takarda sai ya rubuta wa'annan baitukan da muka karanta sai ya makala a bangon littafin sai ya kai wanda ya saya dan littafin shi kuma wanda ya sai littafi da ya zo aka kawo mai littafi ya ga wata takarda an makala ta a bayan bangon littafi ƙala ya ce fa'ar kala hallazi istaraha ilaihi to wanda ya saye littafin gurin sai ya aika sai ya aika littafin da wannan takardai zuwa ga wanda ya saye littafin gare shi wa arsala ma'aha arba'ina ukhra to shi wancan wanda ya saye littafin da ya duba ya kalli wannan takarda ya ga abin da mai littafin ya rubuta sai hankalin shi ya tashi sai bakin ciki ya dame shi ya zubar da hawaye ce subhanallah wannan bala'i wannan mutumi da ya sai da littafi ga halin da yake ciki sai ya ɗauko wani dinari arba'in ɗin bayan haya biya ya dinari arba'in ɗin sayan littafi an kawo mai littafi ya ansa amma haka abin da ya gani a bangon littafi sai ya ƙara irgo dinari arba'in sai ya bada ya ce a kai ma mai littafin kuma a maida mai littafin an gane ƙara ya ce fa'ar salaha allazi istaraha ilaihi sai wanda ya sai littafin gurin shi ne littafin ya dawo da littafin gurin shi wa arsala ma'aha arba'ina dinarin kuma tare da littafin ya aiko da dinari arba'in kaga ya samu dinari tamanin kuma ga littafin shi nan ofara wata daban ban da waccan wadda aka bada ta sayan littafi da intaha min tajul urus ya tike an ciro wannan daga cikin tajul urus alhamdulillah sai mu tsaya